أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول وعلم دوكي دي ساكي هذا مؤمن مجلسنا ثلاثة شابير عشرين دبير قوات رمضان شكرة لبو دي دي دي دي تقص هجرة منذ صلى الله عليه وسلم وعندكم شيني ashirin ga watan shida a shekara ta 2017 a lissafin miladiya a jiya mun fara karanta waɗannan ayoyi da faɗin Allah maɗauki wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin ba mu fara karanta abinda malam sa'idi ya ambata ba za mu gama insha Allah kamar da muka saba bin fassara mujmala sai kuma mu ɗauki abin da malam ya ambata mana Allah subhanahu ta'ala yana cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum kuma ku yi tsere ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara min rabbikum daga ubangijinku wa jannatin arduha as-samawati wal ardu da wata aljanna wanda fadinta shine fadin sammai da asai uiddat lil muttaqin wanda Allah ya tattalinta ga mutane masu bin dokokin Allah masu tsoron Allah mai suna ce sari'u jiya mun magana akan ya zo a siga ta mufa'ala ba lalle zama cewa daga sashe zuwa sashe ba asali ana iya ɗaukar wannan da wannan ma'ana yana kuma zuwa da ma'anar mubalaga mubalaga ku yawaita ma'ana ku gaggauta ku yawaita aikata abin da zai samun muku gafara daga Allah maghfiratin min rabbikum sannan ya ce wa jannatin malamai suna cewa akwai wani abu da ake kira a takhliya qabla tahliya ka kakkaɓe kanka ka tsabtace kanka kafin kuma ka yi wani ado nan kaga sai da aka tsabtace ka aka gafarta maka zunubai sannan ka shiga aljanna ana aljanna dama ba a shigarta da wani abu na ƙazanta shi yasa kun ga sai aka fara da zancen gafarar kafin shiga aljanna ba sai ka shiga aljanna sai a zancen gafara ba shine ma'ana takhliya qabla at-tahliya wa jannatin arduha as-samawati wal ardu da kuma wata aljanna wadda fadinta shine sammai da ƙasa wannan tashbihi ne baligh wanda ba buƙatar a faɗi ba a ware an kawo adatul tashbihi ba kawai aka faɗi cewa kaza shine kaza arduha as-samawati wal ard a suratul hadid ya kawo kafin ta tashbihi arduha ka ardi sama'i wal ardi ko to inda ba a kawo abu ba to sai a fassara shi da can din inda aka kawo ma'ana nan sai mu ce abinda ake nufi tashbihi ne yace wa jannatin arduha ay ka ardi samawati wal ardi ma'ana kamar kwatankwacin a fadin sammai da ƙasa ne wannan sun tattauna nan a ardu da aka faɗa an ce arz ya ake nufi da arz faɗi ko to wasu malamai sun tattauna a nan malam shi ma ya kawo mana nan ya maganar idan an ce faɗi kenan to ina zancen tsawon fa kun san abu yana da faɗi yana kuma da tsawo yawwa to wasu malaman suna cewa asali ba lalle a kalle shi da wannan ba ba ard ne alladhi yuqabiluhu tul ba wanda yake kishiyarsa shine tsawo idan abu yana kamar da muka saba ne waɗanda suka karanta mathematics a cikin su kun sani abu in rectangular shape ne yana da width yana kuma da length ko yawa yana da faɗi yana da tsawo to in an ce ard din shine faɗi to shi kuma nan kun ga an faɗi iya faɗin ba a faɗi tsawon ba shi wasu malamai suke cewa to galibi ko abu galibi faɗinsa baya kaiwa tsawonsa da haka tunda aka ce faɗin ma shine sammai da ƙasa to girman aljanna tsawonta kuma ya fi haka ta nan suka gano wannan abu ne wasu kuma malamai suka ce a'a wannan kawai abin da ake nufi a mutlaqun ittisa'i ana nufin faɗinta kamar yadda bahaushe wannan ma'anar ta biyu mun fi amfani da ita a hausa ko in an ce faɗin abu galibi ba a zancen wannan wit ɗin ba shi muke faɗa ba to wasu malaman sun ce wannan namun nan da muke nufin an ce faɗin ɗakin nan ai da girma yake ana nufin da tsawon da da faɗin gaba ɗaya don haka ba faɗi wanda yake kishiyar tsawo bane a'a faɗin kawai ake nufi ittisa'i don ko ittisa'i ne to wannan ba sai an ware tsawo daban kuma fadin gefe daban ba an gane abu uiddat lil muttaqin mun yi magana akan wannan jiya Allah madauki ya tattalin aljanna dan haka tana nan wannan shine ra'ayin jumhurin malamai ahlus sunna cewa aljanna tana nan yanzu Allah ya yi ta ba sai nan gaba za a yi ta ba kamar da mu'tazila suke faɗi da wasu ko wani daga cikin malaman zahiriya الذين ينفقون في السراء to in ba kuma ta ba mana ya gaya mana sirrin kawo waɗannan ayoyi da suke magana akan hani akan cin riba da kuma cewa a gaggawa a aiki a tsakanin maganar yakin uhudu tunda an yi maganar taimakon Allah zai zo ne idan an ji tsoron Allah an yi haƙuri to kamar mumini suna tambaya ne menene tsoron Allah ta ina za mu samu tsoron Allah to shine ake kawowa ga hanyoyinsa a daina cin riba a kiyaye a ji tsoron Allah sannan kuma a kiyaye shiga wuta wutan nan da Allah ya tattali daga kafirai sannan kuma a yi gaggawa a yi tsere wajen neman gafara daga Ubangiji da kuma wata aljanna da za a shiga ga irin fadinta wannan aljannar an yi tattalinta ga waɗancan ɗin ne masu tsoron Allah to sai kuma ya kawo mana wasu siffofi na masu tsoron Allah duk siffofin nan da za mu ji siffofi ne na mutane waɗanda suka siffantu da taqwa Allah ya sa mu ciki alladhina yunfiquna fis sarra sune masu me ma'anar infaqi kashewa ko amfani da dukiyarsu an fara an fasarawa da cewa ciyarwa masu amfani da dukiyarsu su bayar fi sarra'i a halin yalwa shine sarra'i halin yalwa asalin sarra daga suru farin ciki ne halin farin ciki kuwa shine lokacin da mutum yake cikin yalwarsa yawwa domin idan mutum a, yana cikin kuncin talauci irin kukin din nan za ka ga ba shi da farin ciki to idan kuwa ya samu yar walwala za ka ga cewa a lokacin ya samu wani abu ne ya shigo hannunsa wadarra'i da kuma kunci shi ma na abin da ake da darra shi ne kuntata halin kuntata saboda rashin abin hannu to su masu tsoron Allah masu takawa a zuci suna ba da dukiyarsu suna taimako a halin suna da shi da yawa da kuma halin ba su da shi da yawa ba sa cewa sai sun yi kuɗi da yawa sannan su taimaka ko galibin mutane in ana zancen su kawo taimako su ce ai ku kun san dama mu ba mu da shi kar ka yadda da cewa baka da komai yawa abinda Allah ya hore maka na ranar a cikinsa ballo kaɗan ɗincini kaɗan ka yagi kaɗan ka miƙa wani Allah maɗauki sai maka albarka to don haka wannan su ne siffa ko wannan ita ce siffar masu tsoron Allah sannan siffa ta biyu alkazimin alghaiba masu kame fushi alkammu ma'anarsa shine kamewa kame abu bayan ya cika almubarrid ɗaya daga cikin malaman lugar larabci yana cewa abinda ake nufi da alkammu shine al'imsaku ma'alimtila'i kame abu bayan ya cika yanzu idan ka ɗauko abin da yake mai baki kamar abin nan salka ta da da ake amfani da ita ruwa yanzu galibi ruwan mu a jarka muke sawa ko ne tana da murfi ba za ta dauki iya ba ta dauka sai iya abin da dama za ta iya dauka To amma idan za ka dauki wani container ne yanzu kaman kaman leda idan leda za ka cika ta da ruwa ai tana cika kana kokarin ka kulle bakin to wannan rufe bakin kada ruwa ya zubo bayan ta cika dam shi ake nufi da alkazmu to kuma alkammu nan an yi maganarsa dangane da alghayr alghayr abinda ake nufi shi kuma shine shiddatul ghadab shine fawaran wato lokacin da jinin zuciya yake tafarfasa ya haifar da bakin ciki da bacin rai da fushi mutum ya harzika to nan kun san fushi yana da daraja daraja darajar farko ita ce tafi zafi ko lokacin da mutum ransa ya fara ɓaci to lokacin ɓacin ran da fushin ya fi tsanani in yana yin sama yanzu kuma sai sauko ƙasa ana samun natsuwa lokaci na tafiya lokaci na tafiya kowane minti ɗaya fushin raguwa yake to abin da ake ce ma alghaib shine lokacin fawaranin na farkon sa lokacin da ka harzuka ka hasala ka dugunzuma hankali ya rikice ka rasa me yake ma daɗi wani ya ɓata maka rai wani shi ake ce ma alghaib me yasa aka yi wannan maganar Allah maɗauki da hikima yake da balagar magana babu abin da yake buƙatar a kame shi irin abin da ya kusa ya fita daga tsari ko idan fushi ya fushi to yanzu na za a ɗau mataki to lokacin da ka kai wannan matsayi a lokacin ka fi samun lada idan ka matse fushinka ليس الشديد بمن بالسرعة مم. ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب mai kokowa ya ɗauki ƙato ya tiƙa da ƙasa ba shine mai ƙarfi ba mai ƙarfi shine wanda ya iya mallakar zuciyarsa a lokacin da fushi ya dame shi shi yasa ake ba mutum mai tsananin fushi shawarwari da yawa lokacin da fushi ya kai masa ka kiyayi furta kalma lokacin da kai fushi don baka san me zaka faɗa ba musamman kai da iyalinka babban abin da kake so kada ka bari ka ɓata rai fushi ya kai ka ka faɗi wani abu a lokacin da kake tare da iyali za ka iya aukar da saki nadama ya zo za a iya kaiwa duka za a iya ta'addin kayan ɗaki a ragargaza komai ka fasa duk abin da ke hannunka duk wannan yana faruwa to cikar ka namiji shine ka danne wannan abu shi yasa wasu malamai suka fassara shi kalmul ghaibin ma'ana tajarru'uhu wabtila'uhu wa i'adatuhu ila al-jawfi shine mutum ya haɗe kamar mukurwar ruwa ne yana bakinka dan kaɗan haka a baki sai ka ƙoƙari ka gaggawa ka haɗe shi baka furzar da shi ba sai ka haɗe to kuma musamman a ce mai ɗaci ne ba shi da daɗi me yasa ake ce ma haƙuri as-sabr na ji mun taɓa faɗa nan ko haƙuri me yasa sunansa sabru da larabci suna cewa saburin wani ɗan itace ne balarabe ya ce babu wani ɗan ice wanda ya kai shi ɗaci a duniya sunansa kenan sabir don haka shi yasa aka ɗauko sunan haƙuri daga wannan abu mai ɗaci saboda ɗacin haƙuri ka fi shan wahala lokacin da aka ɓata maka rai duba lokacin da wani ya ɓata maka rai ka ɗaga hannu haka za ka yi naushi sai a zo a ta baka haƙuri sai ka ji kana neman ka kai naushi ga waɗanda suke riƙe ka ana yi wannan ko ba a yi to mutum ya daure ka daure ka danne ka danne ka yi hakuri shine ka samu halin girma to wannan ashe siffar tana da muhimmanci tunda har ta kai a sanya ta a cikin siffofin mutanen kirki masu tsoron Allah wanda aka yi musu tattalin aljanna ko ba haka bane haka babban hali ne ka zama cewa ka yi halin girma kana da hakuri kana da juriya wal afina anin nas kuma sannan masu wato a yin afuwa ga mutane suna afuwa ga mutane me yasa aka ce wal afina anin nasi ba a ce an ikhwanihim almu'minin ba saboda annas ya shafi kowa da kowa haƙurinka ya shafi kowa hatta kafirin da ba abokin faɗa ba shi kansa wannan ya shafe shi ai masa haƙuri jahilci ko wani wanda yake ya ɓata maka rai saboda ko aƙidarka ya zage ka akan aƙidarka ya ci ma mutunci in dai kai ya taɓa ba addinin ba kwantar da hankalinka kada ka ɗaga zuciyarka ka fita daga yanayi ka kwantar da hankali ka yi haƙuri Allah maɗauki zai ɗaukaka ka ne a kansa ya ma ɗaukaka ka tun da kai kake kan hanyar gaskiya shi kuma yake bin wani abin da ba gaskiya ba to wannan hali ne na masu tsoron Allah a yi afuwa ga mutane yin afuwa ga mutane sai ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa kyautatawa iri biyu al-ihsanu fi ta'amulika ma Allah ma'anahu an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wannan shine ihsani kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana wannan fi ta'amulika ma Allah wajen mu'amalarka da Allah shine kai bauta wa Allah kamar kana ganin sa duk da kai baka ganin sa to shi yana ganin ka wannan mun santa to ihsani kuma ta bangaren mu'amala da mutane kyautata musu kyautata musu hali linul janibi ka zama mai tattausan hali kar a rika kuka da halinka ka rika taimako yan uwanka kafin nan iyaye a kula a kyautata ma iyaye a zauna da su lafiya a yi musu abin da suke bukata na alheri yan uwanka na jini sauran jama'a a gari taimakawa wannan mai kawo wannan ba sai kana da wani abu ba kalma mai kyau kawai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sakin fuska ma ya kira shi a matsayin sadaka haka mutum ya zama dai mai kyakkyawan hali ga mutane wannan hali ne na masu tsoron Allah as'alullah an yaj'alani wa iyyakum minhum sai ce walladina idza fa'alu fahishatan sune waɗanda kuma idan suka aikata alfasha suka yi mummunan aiki aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu zakarullah sai su tuna Allah suna tuna Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar dhunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne ko ai la ahada babu wani mai gafarta zunubai illa Allah sai Allah walam yusirru basu doge ba ala ma fa'alu bisa abin da suka aikata na laifi din wa hum ya'lamuna alhali suna sani su ci gaba da zunubi suna sanin cewa zunubi ne su ci gaba da sabawa Allah suna sane ba sa yin haka duk wannan halin suwaye halin mutanen kirki masu tsoron Allah masu takawa in suka shiga cikin laifi wannan ya nuna mana ashe almuttaquna laysu bima'sumi ko kun fahimci wannan abu in an ce mutum mai takawa ne to ba nufin ma'asumi ne zai yi laifi wata rana zai saba wa Allah a matsayinsa na dan adam to idan yayi baya dogewa me ma'anar dogewa a ci gaba da yi ba tuba sannan kuma zai tuno Allah sai kuma ya nemi gafar zunubi kuma ya ma siffanta Allah da siffarsa cewa babu mai gafarta tuba mai mai gafarta zunubai sai Allah Allah maɗauki yana son wannan ka tuno cewa babu mai matsayi irin wannan kuma ka girmama Allah ka tuba daga zunubi to babban matsayi ne kuma Allah yana son haka Allah sa mu cikin masu tuba daga laifuka sannan sai Allah maɗauki faɗi sakamakon ula'ika jaza'uhum maghfiratun min rabbihim waɗannan sakamakonsu wata gafara ce kuka an sake nanata gafaran nan tare da me tare da nakira din wata gafara ce wannan yana nuna girman wannan gafara din gafara ce mai girma da Allah madauki zai ma a sannan min rabbihim daga ubangijinsu wa jannatun sai aka sake nanata wancan magana dai aljanna din tajiri min tahtiha al-anhar wadda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin su su waɗannan gidaje na aljanna khalidina fiha suna masu dawwama a ciki wa ni'ma ajrul amilin ma dalla da ladan masu aiki ashe aiki suka yi mm aiki suka yi kun ga duk waɗannan abubuwan menene ba imani da kuma waɗannan ayyuka da ciyar da dukiya da taimakon mutane da abin da Allah ya hore maka ka zama mai taimako kar ka zama marowaci sannan kuma ya zama kana mai kama fishi kana mai yin afuwa in an maka laifi duba ku gani akwai wasu abubuwa fa da yawa da mutum zai aikata su ya zama mutumin kirki amma menene sirrin ambaton waɗannan abubuwan a takaita a nan kullum akwai wani abu da na sha gaya mana shi matsaloli na amfani ko misalai duk maslahar da take muta'addiya ce to tafi maslaha qasira kwanan nan ba mu da faɗin wannan ba ko wa zai tuna mana maslaha muta'addiya khairun min al-maslaha al-qasira banda kai wa ya tuno man bai waccan da muka yi a baya malam ka girgiza kanka ƙwarai ka ce eh me ka tuno ka manta to aka girgiza ka ce ka tuna eh ina faɗi miki yawwa da kyau ahsan wa barakallahu fik abinda za ka yi amfani mutane an fi son sa fiye da abin da zai tsaya a kanka kai kadai yanzu kun kun lura da waɗannan abubuwa dukkaninsu na amfanin mutane ne mu koma mu gansu ko banda gafara zancen amfanin ka ne to in ka in ka tsallake wannan ka zo kan sauran siffofin muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i yunfiquna ay yunfiquna ala ghayrihim ko ba ka bane dan haka suna taimakon wasu su to al kadhimin al ghayzafa shi ma ya muta'addi ne saboda ka kame fushinka baka cutar da wani ba shi ma muta'addi ne wal afina anin nasi shi ma muta'addi ne mun fahimci abu kun ga an buɗe da maslaha kasira an rufe da maslaha kasira an yi maganar magfira aka faɗi misali muta'addiya sannan kuma aka dawo aka rufe da maslaha kasira ɗin ka tuba daga zunubanka domin me wallahi tsiran mutum shi ya tsira ya shiga aljanna shi ne sama kuma da tsiran kowa kuma fa ko ba ka bane in ana zancen tsira a gafarta ma zunubi ka shiga aljanna to wannan shine sama da tsiran kowa da tsiran komai a me amfanin ka zo kai ta wa'azi mutane su shiryu kai kuma ka halaka an fahimci abin kowa a duniya so yake a ce shi kadai ko inda za a ce mutum ɗaya ne kawai zai shiga zai shiga wani wuri na rahama to zai fatan a ce shi kadai ne a kar ku manta mun yi zancen nan ran kiyama fa mutum ga shi ga iyayensa uwa da uba amma suna watsar da shi suna yin ta kansu kowa ta kansa yake aikinsa yake tsoro in yi aikin alheri kansa in yi aikin sharri kansa don haka shi yasa kun ganin aka fara da abin da zai cece ka kai kafin ka ka ceci wasu kun hango wannan abin a ciki yawwa an fara da maganar maghfira min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard kuma da aka gama sai aka sake tuna mana wannan abin cewa wallahi ka tsira kai yafi maka muhimmanci akan wani ya tsira tare da cewa an tsakaita da kuma ayyuka na kirki to waɗannan dai suna cikin abubuwa duk da za mu fa'idanta da su mu bi abin da malam sa'idi ya ambata don mu ƙara samun fa'ida ta malamai ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته wannan magana ta malam sa'adi ce yace sannan Allah madaukaki yayi umarni da musara'a ai gaggawa ila maghfiratihi zuwa ga gafararsa wa idraki jannatihi da riskar aljannarsa allati ardu as-samawati wal ardu wanda fadinta sammai da ƙasa ne na ga mana fadinan anan fadi irin na bayanin Bahaushe yawwa faɗinta kamar yadda faɗin sama da ƙasa sammai ya ce ba sama ba don haka sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai ka haɗa su shine faɗin aljanna an fahimci abin yawwa to kuma a ina take aljanna a sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus al-a'la in za ku roƙi Allah ku roƙe shi alfirdaus ba a san za ka roƙi aljanna ka roƙi ta ƙasa ƙasa ka roƙi ta sama ya ce domin ita ce a'lal janna ita ce can sama wa fawqaha arshur rahman haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a saman ta ba komai sai al'arshin Allah to da ka zama kana kusa da al'arshin Allah da ka zama can ƙasa duk da cewa an nisan da kai ai gwanda ka zama a sama sama ne maganar aljanna Allah baya son ka roƙe shi abu ƙasa ƙasa wannan yana nuna mana ba iya maganar aljanna ba duk abin da kake so a gun Allah ba a so kana roƙonsa kana cewa ya Allah in dai zai samu Allah baya son haka a menene Allah zai rasa duk abu da kake gani Allah yana da abubuwa zai mun yi wannan wancan yawwa da Allah zai biyo kowa daga cikin mu to ba abin da zamu rage masa daga cikin dukiyar da ya mallaka sai kamar a sa allura a cikin ruwa in dai in ka tsoma allura a ruwa ka ciro wani abu zai fito to duk abin da muka roƙa Allah ya bamu babu abin da zai rage ma'ana shi ne iya abin da zai rage Allah maɗauki kyauta don haka kada ka roƙi Allah da wasa ka ɗaga kamar da bahaushe ke cewa ana roƙon Allah amma cewa ba a roƙo ko ai wai in zaka roki Allah ko ka roka da babban masaki to wannan Hausa mai kyau ce dai daidai da akida mai kyau yawa in zaka roki Allah ka roke shi da babban masaki ba ma masaki ba ka dauko daro duk iya abin da ka iya dauka yawa da abin ma da ba za ka iya dauka ba ka roki Allah ya baka zai baka kofar da za ka yi amfani da shi da haka dai kar ka roki abu kadan in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka roki aljanna wadda take al-firdaus a to sannan sai ke cewa wa idraki jannatihi ne ko yawa allati arduha as-samawati wal ard sai ma ne yace fa kaifa bi tuliha to in an ce fadin aljanna shine haka to yaya zancen tsawonta wannan na ga mana a fassarar idan ana nufin fadi fadi mai kishiyar tsawo in ku fadi irin na bahaushe ake nufi to wannan fasarar ba a buƙatar ka ce zancen tsawo kuma don abin da ake nufi shine ittisa'i yawwa sawa'un tsawo da gefe da gaba ɗaya ko kuwa wanne ake nufi to duk ake nufi wannan fasarar ta biyun tafi dacewa a ce faɗinta shine faɗin sammai da ƙasa sai ce allati a'adda Allahu lil muttaqin ita wannan aljanna wadda Allah ya tattalinta ga masu tsoron Allah fahum ahluha su ne ‘ya'yanta mabiyanta masoyanta kuma mazauna cikinta wa a'malu taqwa hiya musilatu ilaiha ayyukan taqwa dinnan su ne masu kaiwa da Allah abin da nake so da zuna ma in faɗa kun ga nan ba a faɗi qiyamul layli ba a cikin waɗannan ayyukan ba a faɗi qiyamul layli ba a faɗi itikafi ba ba a faɗi azumin nafila ba ba a faɗi duk za su iya shigowa ciki amma don a nuna maka muhimmancin wancan abin da muka ambata ɗazu abubuwan da za su koma zuwa ga al'umma suna da muhimmanci bayan kai ɗin ka tsira da kanka Allah ya tsira da mu baki da to sai ki fahum ahluha wa amalu taqwa hiya al-musilatu ilaiha ayyukan taqwa su suke sa mutum ya shiga aljanna thumma wasafa al-muttaqina wa a'malahum sannan kuma yanzu sai Allah madauki ya siffanta masu tsoron Allah ya kuma siffanta ayyukan da suke aikatawa fa qala sai yace الذين ينفقون في السراء والضراء أي في حال عسرهم ويسرهم wanda suke bayar da taimako a halin suna da shi yalwa akwai ɗan da dama da ɗan hali-hali da ɗan dama-dama da kuma halin kunci ko kana da kunci kar kai rowa ka bayar in aisaru in suka samu dama suka samu sauki suka samu yalwa aktharu minan nafaqati sai su yawaita shekarar da babu kuma sai sai a ba mutane hakuri to abinda Allah ya hore kenan sai a yi dan kadan din da aka samu kar a rufe gaba ɗaya ba a yi ba a dan yi wani abu da cewa ga abin da aka samu saboda kowa ya san halin yau kamar da ake cewa to sai wa in usiru in kuma an kuntata musu sun sun shiga halin kunci lam yahtaqiru min al-ma'ruf shay'an walau qalla to ba sa rena ma'rufi duk abin alheri ba sa rena shi komai kankantarsa ka ɗauko ɗan abun kaɗan da kake da shi a gida ka baiwa wanda ba shi da shi ya fi a ce ka zauna kurum baka bayar ba kullum kana zuba ran kana zuba ido a baka kana sa ran a baka a baka a baka kai baka bayar ba ka rika ce maka kai maka bai wani sai Allah ya buɗe da maka yadda wata rana kai zaka ci gaba da bayarwa hali na farko kenan ayoyi da hadisai ba za mu tsaya kansu bane na wajen falalar ci da dukiya suna nan birjik a cikin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen bayanin muhimmancin asiyar asiyar fi sabilillah wajen taimakon jihadi taimakon marayu taimakon mata da aka mutu aka bar su taimakon masallatai taimakon aikin addini kowane iri taimakon yan uwanka na jini taimakon makota taimakon iyaye shine sama da komai kullum in na zo wannan zancen ina nanatawa saboda babu abin da yake Allah ke saunsa a wurin mutum bayan bautar Allah da barin shirka irin mutum ya kyautata ma iyayensa wallahi kyautata ma iyaye ba abin da ya kai shi girma da daraja kada ka bari kana tare da iyayenka kuma sannan ba a ganin alheri a gunka sai kamar sai suna matsa maka kamar kana jin wai wani abu ne da sai ka sai sai ka nuna musu wata wata gazawa sannan kai musu wani abu duk abin da za ka yi musu da fa su suke maka lokacin da mutum yanzu ana zancen yanzu ka ga mutum yana sayan kayan sallah ana samun masu hali su saya ma wasu yan zannuwa a aika ma wannan zani aika ma wance zani sai ka ga ya saya wa matansa mai tsada amma kuma uwarsa da take da rai sai ya saya mata yar atamfa yar karama sai ta ai su sun tsufa ba sa bukatar irin wani ko ba ka muke irin wannan tunanin muke yi wannan ba shi da kyau duk irin yadda kake son wani ya ji daɗi to ya zama a bayan mahaifanka sun fi kowa cancantar su samu alherin da ka samu su waye suka baka lokacin da da kai ba ka san ma inda suke samuwa ba a dinka maka wannan a dinka ma wannan ai ma wanka a caje maka kai a sa ma kaya kunya take ji in za ta je wani gida da kai kayan ka ba su da kyau amma kai yanzu ba ka jin kunya ka ba ta karamar atamfa ta sa ta je wani gida a kalle ta a ce wannan fa uwar na ce ya kamata a tunani wannan tunanin ba shi da kyau a gyara shi Allah ce muke mu to sannan sai ke cewa ai ina ne wal kadhimin al ghaidha ko ai idza hasala lahum min ghairihim adhiyatun tujibu ghaidahum idan suka samu cutarwa daga waninsu wani ya cutar da su wani ya zage su wani ya musguna musu wani ya musu ba'a wani ya wani ya faɗa musu maganganu dai da za su ɓata musu rai idan suka yunkuro kamar za su zage shi su masu rama ko kuma za su kai masa duka to shikenan sai su kame sai su tuno girman Allah madauki sai su haƙuri su fasa abin da yake tujibu gaidahum abin da yake wajabta yake sabbaba musu tsananin fushi da bakin ciki wa huwa imtila'u qulubihim min al-hinq wato mutum tsananin wato zafin zuciya da bacin rai shine al-hinq ya cika masa zuciya in aka samu irin wannan shi ake nufi da alghaib to sai ya zama yana son yayi intiqami ko almujib kai lil intiqami bil qawli wal fi'li wanda ke sabbaba mutum ya ce bari ya rama ko da baki ko da hannu ai yana samun wannan haka kawai kana zaune sai wani ya zo musamman in kana da gaskiya ka san mutum in an masa laifi kana iya ganewa shi ne da gaskiya ko ba shi da gaskiya ta hanyar irin yadda ya ɗauki abu idan baka san hawa ba baka san sauka ba aka zo aka rika afa maka zagi baka san ta inda ya zo ba ranka ya fi ɓaci ko ba haka bane musamman a ce tuhumar ka aka yi da wani abu ba kai ne kai kaza ba kuma kai ka san ba kai ba sai hankali ya tashi amma in ka san kayi sai ga mutum ya yi tsit yana neman yadda za a bada kofar ya bada hakuri saboda me saboda shi ya tsokana yau don haka to wancan lokacin da za a bata maka rai to wannan kuma abin koma ta wannan bangare ya zo sawa'un kai ne mai laifi ko ba kai ne mai laifi ba akwai wanda shi ne mai laifin amma kuma an taba shi sai ya fi kowa kuma bacin rai to ko menene ne ka tuno cewa ba a san wannan fushin kai kokari ka matse shi ka matse fushi kai hakuri a sai ce la ya yace haula ila la ya'maluna bi muqtada at-tiba'i al-bashariyya waɗannan ba sa aiki da abinda ɗabi'a ta dan adam taka takan hukunta mutum da shi kun tuno kissar sayyidina Umar lokacin da wani ya zo masa yace bai adalci ba ko da ya tashi zai mangare shi sai aka ba shawara kai hakuri sai aka karanta masa aya khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahili wanda ya karanta masa aya cewa haza min al jahili shi kai afwa khudhil afwa ka zama mai afwa sannan kuma kai umarni da aikin kirki sannan kuma ka bijire ka kauda kai daga wawaye aljahilin a nan wawaye ake nufi masu wauta yawwa duk da cewa jahilcin yana kaiwa ga wauta wautar ma tana kaiwa ga jahilci duk yan uwan juna ne to yace ka kauda kai daga waɗanda suke wawaye take sayyidina umar wa kana waqafan dama haka yake mai yawan tsayawa ne ga nassin Allah madaukin Allah madauki ya faɗi magana baya ketarewa nan da nan ku sai ajiye kushinsa ya haɗiye shi ya yi haƙuri ya sauka ka gwada ka gani ban Allah duk lokacin da ranka yi mummunan ɓaci idan ka samu mai kwantar maka da hankali ya sauka sai ka ji ka samu wata natsuwa ko ba haka bane to ka riƙa ƙoƙari kana neman wannan natsuwar ka hango wannan natsuwar in baka nemi wannan natsuwar ba ka aikata wani abu kafin ka je kan samu wannan natsuwar to za ka yi nadama ko menene ka aikata sai ka yi nadama akan abin da za ka aikata Allah ya tsare mu daga nadama bal yakzimuna yakzimuna ma fi ma fi alqulub min alghayb abin da suke shine suna matsewa suna kame abin da ke cikin zukatansu na fushi wa yasbiruna an muqabalati almusii ilaihim kuma su wato yi hakuri daga fuskantar wanda ya munana musu shi ma su fuskance shi da munanawa in mutum ya zage ka sai ka haƙura ba matsoraci ba ne kai babba ne kai idan mutum ya jefe ka sai ka ƙara haƙuri shi ma ba tsoro ba ne girma ne halin girma ne in aka ci ma mutunci aka je gidanku aka faɗi kaza da kaza sai aka zo aka baka labari aka ce rabu da su su abin da suka sani kenan kai ko baka san wannan ba girma ka samu ba za a ce ka zama matsoraci ba da haka kullum aka yi maka kai haƙuri shine sai ka samu girma sai Allah ya ƙara ɗaukaka ka wal afina anin nas masu afuwa ga mutane yadkhulu fil afwi anin nas al afwu an kulli man asa ilayka bi qawlin aw fi'l daga cikin masu shiga cikin wannan afuwa akan mutane shine afuwa ga duk wanda ya munana maka kowa ya munana maka tunda sunan annas ai bai ware ko bai ce almuminun ba kawai bai ce alkafirun ba bai ce yan uwanka na jini ba bai ce makota ba bai ce yara ƙanana ba bai ce manya ba kowa ya bata maka rai kai hakuri ka kwantar da hankalinka don Allah wanda ya tarbiyyanci da wannan tarbiyyar ya za a zo ya zama shi ake siffantawa da tashin hankali da tsokana da damuwa da kawo rikici wannan fa ita ce tarbiyyar da muka samu a Qur'ani ita ce kuma tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa sahabbansa muka gani sai ke cewa kuma wal afu ablagu min al kabmi to kun ji yin afuwa ta fi kaiwa matuƙa wajen nuna haƙurin mutum fiye da kame fushi ko ko ba haka bane kame fushi ya tsaya iya baka ɗau mataki bane domin shi ne matakin farko an ɓata maka an ci ma mutunci kai haƙuri baka ce komai ba amma cewa ka yafe shi kuma mataki ne ai na biyu to wannan ya fi na farkon shi ne abin da ake nufi akwai asar da mun sha magana a kansa duk da dai yana da matsala bai inganta ba da ake dangana wasu su dangana shi zuwa ga Ja'far Sadiq wasu su dangana shi zuwa ga Ali ibn Hussein Zainul Abidin rahimallahu aljami cewa wata rana ya sa bai wasa ta kawo masa ruwan alwala ko kwanan mun faɗa ne ba nan bane ko da ta kawo sai ruwan ya kwace daga butar ya jika shi ya buge shi a fuska har ta ji masa ciwo da butar shi ne ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi kamar zai mata wani abu shi ne sai ta karanto wannan aya wal kadhimin al ghaiba sai ce kabamtu ghaibi na danne fushina ta ce wal afina anin nasi ku duba fa ashe baiwar ma mai ilimi ce ta ce wal afina anin nasi sai ce afautu anki wa afa Allahu anki na miki afuwa sai ta ce kuma wallahu yuhibbul muhsinin sai ce je ki an yanta ki to akwai matsala a isnadin amma dai malamai suna faɗa ana kan faɗe ta dan tasliya da ƙarfafa ma'anonin wannan aya din da nuna yadda cewa manya su suka fi cancantar da irin wannan hali kun ga halin manya manya irin na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin halin alheri da aka samu daga gare su Allah maɗauki ya bamu damar koyi kullum musamman wanda yake babba ana son ya zama mai haƙuri wata rana wani bawan Allah da na taɓa faɗin wannan ku shi ma kwanan na ko a hudu ba ne lokacin da Harun Rashid ya zo gabansa shi mutumin a kama shi za a yi masa wata ukuba sai ce ina roƙonka da wanda da kai ne a gabansa baka kai matsayin da nake a gabanka ba kai mun afuwa ka yafe mu kun gane hausar wane ne wannan Allah in ka tsaya a gabansa baka kai matsayin da nake da shi a gabanka ba ko ba haka ba in ka hada da haruna rashid a ce gaban ubangiji subhanahu wataala ai wannan mutumin kamar yafi shine yake faɗa yake haɗa shi don ce ina haɗa ka da wannan wanda in a gabansa ka tsaya baka kai matsayin ni a gabanka ba kai mun afuwa to da yake shi ma malami ne sai ya haɗiye fushi sai ce je ka shi sa ana son babba ya zama mai afuwa ba a son babba ya zama fushinsa yayi yawa babba musamman shugaba ya daure ya daina yawan fushi zai taimaka masa wajen cin nasara a abubuwansa a yi haƙuri a kawo zuciya kusa kusa kusa a yi haƙuri duk abin da aka yi a daure a shanye zai wuce Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu to sai ke cewa har yanzu wal afina an annan muke ko dama ko li anna al afwa tarku al mu'akhadhati ma'a as-samahati an al musii dan ba ya ce mana afwa tafi kame fushi girma ba matuka ba to sai ki kawo mana dalili yana ta'lili domin ko afwa ita ce barin kama mutum da laifi ma'as sama'ati ta dare yin rangwame anil musu'i ga wanda wato ya munana maka wa hada shi ko wannan inna ma yakunu mimman tahalla bil akhlaqil jamila wannan sai wanda Allah madauki ya siffanta shi ko ya bashi ado ya siffanta da siffofi na halaye na ɗabi'u da ta'adu masu kyau idan mutum mai halin kirki ne to dama shine mai afuwa amma mutum ba mai halin kirki bane dama baya afuwa ana yi masa zai rama babban matakinsa shine tit for tat har ma alfahari zai riƙa yi ai ba mai taka mu kyale shi wannan ba halin girma bane ba halin manya bane wanda za a taka shi ya ja kafar baya shine babba amma kuma ba ta hanyar kuma wulakanci ba har yanzu ya nuna matsayinsa kar a kaskanta shi amma kuma sai ya afuwa kada ce zai ɗauki mataki an zage ka an ci mutunci an yi wane ne inda za ka tsare ka yi bayani ka iya wa bayanin wani abu amma ba zancen ramawa ba kar ka bari ka fito a surar cewa ga wani kayi wani sabon abokin faɗa gobe ma kayi wani sabon abokin faɗa gobe ma kayi wani sabon abokin faɗa shikenan sai mutane su rena ka kuma maimakon ka sami girma ƙara dawowa ƙasa mutum zai Allah tsare تسيشي وهذا إنما يكون ممن تهلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأق... عن, عن الأخلاق الرذيلة كفصا نوني وفن يي وفن تدا يي واتيدا تبيعو مكس كانتا وممن تاجر مع الله daga cikin kuma mutanen da suka yi mutajara da Allah mana suka yi kasuwanci da Allah suka sayar wa Allah Allah ya biya su wa afa an ibadillah mana suka yi aikin kirki Allah muke ba su sakamako shi ake nufi sannan kuma suka yi afuwa ga mutane rahmatan bihim saboda suna masu ra'ama a gare su wa ihsanan suna masu kyautatawa a gare su har yanzu wa karahatan li usuli sharri alaihim kuma suna masu kin wato samuwar sharri a kansu waliyafu Allah waliyafu Allah anhum kuma suna yin haka domin Allah ya musu afwa kun ji sabubban da yasa mutane suke wannan na farko me rahmatan bihim su masu masu rahama ne ga mutane wa ihsanan ilaihim suna yafe wa mutane ne dan kyautata wa mutanen wa karahatan li husuli sharri alaihim kuma dan gudun sharri ya samu ga mutanen kuma suna yi ne don Allah ya musu afwa to wanda yayi wannan shine yake da falala amma ba wanda ya yafe dan yana tsoro ba kun gane wannan bambancin wanda ya yafe dan yana tsoro ai ba ba yafiya bace sunan sa matsoraci yawa a ce kana da damar da zaka rama ka ce ka yafe wannan shine kai afwa amma ba ka da dama ko kila ka bayyana ma amma laifin tsoro kake ka faɗa ai matsoraci ne to sannan shi wa yakunu ajruhu ala rabbihil karim kuma ladansa zai zama ga ubangijinsa mai karimci la alal abdul faqir zai zama cewa ba akan bawa ba ma'ana ba yayi wa bawan bane dan ya ji cewa wannan mutumin mutumin kirki ne a'a ya yafe ne dan Allah ya bashi lada akwai bambanci tsakanin wannan ko babu in kai wa mutum afuwa dan kawai ya ce kai mutumin kirki ne to ba lada zaka samu ba amma in kai masa afuwa dan ka samu lada a gun Allah to mutumin zai fahimci kai mutumin kirki ne sannan kuma ka samu lada a gun Allah wallahi musulmi ba wanda ya kai shi jin daɗin rayuwa komai nasa dan Allah yake in dai zaka sa wannan ka'idar wallahi kai wa afuwa kai wa mutane afuwa dan Allah ka ba da kuɗinka dan Allah ka taimaka wa maƙocinka dan Allah ka taimaka ma iyayenka dan Allah ‘ya'yanka kai musu tarbiyya don Allah komai naka don Allah don ka samu lada a gun Allah to babu rayuwa babu rayuwa mai riba irin wannan kar ka bari wani ya kwace maka aikin alherin da ka aikata ya zama don shi kai wani abu in kai haka kai hasara wannan kullu yana nan ta mana zancen ikhlasi yace kama qala ta'ala kamar da Allah madauke shi faman afa duk wanda ya afwa wa aslaha ya gyara fa ajruhu ala Allah ba alal ibadi ba ko wanda duk ya afuwa ya kintsa tsakaninsa da mutane ko ya gyara ayyukansa to ladansa yana ga Allah Allah ne ya ɗauki nauyin zai ba shi lada to sun zakara halatan a amma min gairiha sannan sai Allah maɗauki ya ambaci wani hali wanda in ka lura da wannan halin da wannan ɗabi'ar ita kuma gama garin ɗabi'a ce ta gamo duk abin da aka faɗa a baya ta kuma hada wasu abubuwan daban wanda ba faɗa a baya ɗin ba shi ne abin da ke nufi da a'amma wa ahsana ita ce mafi kyau wa a'la mafi ɗaukaka wa ajal mafi girma har yanzu wa hiya al-ihsan ita ce ihsani ihsani sama yake da duk waɗancan abubuwan ku duba kuma ku ga ihsani shi ma me a cikin ayyuka kasir ne ko muta'addi akwai janibin kasir a cikinsa inda kake mu'amala ka da Allah wajen yin kaman kana bauta masa in ko baka ganin sa shi yana ganin ka muta'addin kuma inda kake kyautata wa mutane yawa to wannan shine mafi kyan hali fa qala sai Allah ya madaukake shi wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa ashe Allah yana so ana siffanta Allah da soyayya soyayya fa ba irin ta budurwa ba yadda zaka ji masu sufanci suna ɗauko irin wannan soyayya ta budurwa da saurayi suna sawa tsakaninsu da ubangiji wannan ba daidai ba ne mummunan abu ne yawwa soyayyar allah soyayya ce ta ibada kar a ɗauki irin waɗancan da wani shauƙi da wani menene karkata da menene haka da irin wannan rangwaɗe-rangwaɗen na maza da mata waɗanda sai ka ji wani sufi yana magana a tsakanin sa da allah irin wannan soyayya ce Allah baya so baya son ka irin wannan soyayya yau ka koma ka so Allah so na bauta ka bauta masa a matsayin kai bawa ne shi shine mahalicci annan zaka samu ɗaukaka sai baka walittaka yau amma idan ka ɗauki irin wannan soyayya ta ɗan adam to hakika Allah madaukaki baka ba shi darajar da ya cancance ta ba wal ihsanu nau'ani shi ihsani nau'i biyu ne al ihsanu fi ibadati al khaliqi kyautatawa wajen bautar Allah wal ihsanu ila al makhluqi da kuma kyautatawa ga bayi bayin Allah halittar Allah fal ihsanu fi ibadati al khaliqi wannan akwai shi abun ku yawa kyautatawa wajen bautawa Allah fassara annabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka mun yi wannan zance wa amma al-ihsanu ila al-makhluq kyautatawa kuma zuwa ga abin halitta in an ce abin halitta nan nufin duk halittu mu kenan baki daya mutane da aljan fa huwa to mu ji me ake nufi da ihsani yanzu ka tambayi dan Najeriya ihsani me yake cewa bashi yawa a bashi musamman kuma wadda ba mai kyau ba ma ta ofis ko a ce albarkar ofis da me dai suna fa'ida a ba fa'ida ba albarkar ofis da yake cewa haka da dan ihsani ya zo ya mana ihsani bayan kuma aikin ku kuke yi duk wanda yake aikinsa ana bashi albashi ba a bashi wani abu yawa a bashi wani abu ya kira shi ihsani canja sunan wani abu ne in dai babu wani sababi ne a baka kyautar sai wannan aikin da kake bai san ka ba ba wata alaka kawai zo ya baka to yana cikin rashawa rashawa ce amma a Najeriya ka faɗo wannan sai a gama wani wa'azi kai mai zafin da ba za a iya yi ba ma kawai saboda kawai mutane sai sun rayu akan irin waɗannan abubuwa ne an ci za ce ka tsananta Allah kyauta to mu ji meye ihsani a shar'ance فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليه إسد سادد alheri amfani na addini da na duniya zuwa ga mutane su halitta ɗin kun ga an an ce alkhalq ko almakhluq ba iya iya mutane ba har dabbobi sun shigo yawwa dabbobi a kyautata musu kar ka azabtar da dabbarka wadda ka sa kuɗi ka siyo kana kiwo kai ko ba wannan ba wadda ba mai cutarwa ba ce kawai ta zo wucewa kar ka cutar da ita mai cutarwa wanda aka cin an ganshi saboda cutarwarsa a kashe wannan daban amma banda wannan komai yana buƙatar kyautatawa daga wurinka mun san hadisin dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan yawa fa yadkhulu fi zalika amruhum bil ma'ruf daga cikin abin da shiga cikin wannan kyautatawa shine umarni da abin da shari'a ta yadda da shi alheri ne wa nahyuhum anil munkar da kuma abinda wato hana su daga abinda shari'a haka hadda hankali suka yadda a cewa mummunan abu ne wa ta'limu jahilihim da ilmantar da jahili daga cikin mutane wanda bai sani ba ilmantar da shi wannan shi ma menene ihsani ne wa wa'abu ghafilihim haka nan ai wa'azi ga gafalalle shi ma ihsani ne wan nasihatu li'ammatihim da yin nasiha ga gama garin mutane wa khasatihim da na musamman manyan masu kuɗi ne manyan masu mulki ne su ma ai musu nasiha irin tasu a aji irin nasu da lafazi irin wanda ya dace da su su ma na ƙasa ai musu lafazi irin nasu kowa haƙƙi ne akan mai wa'azi mai ilmantarwa to duk abin da kake wannan sunansa ihsani zuwa gare su fi wasayu fi jam'i kalimati da kokari wajen haɗin kansu kokari wajen haɗin kan al'umma babban abu ne shi ma ihsani ne duk abin da zai jawo jama'a su haɗa kansu wallahi muna son sa ya jama'a muna buƙatar haɗa kan ba lokacin da muke buƙatar haɗa kanmu a ƙasar nan irin yanzu ya 'yan uwa musulmi duk wani saɓani na tsakaninmu mu za mu iya ba a ce wai ka aje ra'ayinka wancan ya aje ra'ayinsa ba amma saɓanin za a iya tafiya tare a wasu abubuwan na duniya ce kyau ɓangaren addini kowa ya nasa amma zancen maslahar zamantakewa maslahar zaman lafiya wallahi muna buƙatar mu dawo mu shiga taitayen mu mu haɗa kanmu kar a yi amfani da wasu daga cikin mu a kawo mana tashin hankalin da bamu san ƙarshen sa ba wannan duk inda al'umma suke suna buƙatar haɗin kai da haƙuri da juna da kau da ido daga abin da za a iya kau da ido a kansa matsalar karama wadda yake zan iya kau da kai daga irin daga kanta ya kamata in kau da kai babba wadda yake ta shafi tauhidi aqida sai an faɗa a faɗa da uslubin da ya dace da kowa zai karbe shi Allah ka taimake mu sannan yake cewa har yanzu mu kai karshen sa wa isanu sadaqati da isar da sadaqa wa nafaqati da nau'o'in da ya taimakawa alwajiba na wajibi kamar ga iyaye da zakka wal mustahabba da kuma na mustahabbi ga wanda zaka ba wa makauta da yan uwa da sauran mabukata ilaihim al ikhtilafi ahwalihim gurgudan sassabawar halayensu wa tabayuni awsafihim da kuma bambancin siffofinsu fa yadkhulu fi dhalika badlun nada wa kafful adha daga cikin abin da zai shiga wannan shine mika hannu taimakawa shine bazlun nada ka bada abinda Allah baka na alheri mika alheri wa kafful adha ka kame sharri idan mutum ba zai iya ba shi da ko kobo a duniya da zai taimaka wani da shi to ya kame hannunsa kada ya cutar da kowa ita ma babbar sadaka ce ihsani ne kar ka zagi wani kar ka ci mutuncin wani kar ka sa masa kwata a kofar gida yana da mota kana da mota kar kai fakin a kofar gidansa bayan bai zo ba ga inda ya saba ajewa kar kai wannan babur ɗinsa kar a sace masa iska kar a buge kasa ko su haka kawai haka suke akwai mugunta kawai sai a zo a sace mutum iska ko keke ne haka kawai sai yaro ya tafi ya dariya mun gama da wani shikenan ya sa masa bakin ciki wani abin duk ba a so to ka kame irin wannan cutar daga dan uwanka shi ma sadaka ce babba kama wasafa Allahu bihi almuttaqin fi hadhihi alayat kamar da Allah madaukake ya siffanta masu tsoron Allah a waɗannan ayoyi faman qama bi hadhihi al'umur to duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa faqad qama bi haqqillahi wa haqqi abidi to hakika ya bada haƙƙin Allah ya bada haƙƙin bayin Allah muna roƙon Allah mu ke taimake mu akan bada haƙƙin sa da bada haƙƙin bayin Allah sai mu tsaya anan darasin mu na gobe insha Allah sai mu tashi akan thumma zakara i'tizarahum li rabbihim min jannatihim a min jinayatihim wa dhunubihim insha Allah ta'ala muna roƙon Allah mudiki ya ƙara mana fahimta Allah ya ƙara mana tsayuwa akan addinin musulunci Allah ya sare dukkan abin da ya kuntata wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik in Allah mudiki ya kai mu jibi alhamis za a dakatar da karatun nan insha Allah yau 25 ko to da daɗi kamar a ci gaba ko duk da abin shi abu mai marmari marmari awa ɗaya kowa ya kama hanya sai ka ji akwai shauki ga tsawaitawa ake ana kawa har magarba sai ka ji an ya gunduri mutane to amma insha Allah ta'ala tunda dama muna da darussa bi idnillah ta'ala bayan ramadan za mu dawo a ci gaba da darussa yadda aka saba su insha Allah ta'ala amma dai wannan na tafsiri ranar alhamis 27 ga wannan wata insha Allah ta'ala in muka yi wannan ranar shikenan an tsaya sai fatan Allah kai mu baɗi Allah ya amfane mu da abin da muka ji Allah kuma ya ba mu ladan abin da muka faɗi daidai abin da yake kuskure kuma Allah ya gafarta mana akwai tambayoyi sun yawaita jiya saboda ba mu tsaya bayani ba zan yi ma zan gaggawa wajen faɗi su sai mu kare su duka insha Allah ta'ala